ce wa bashirul mu'minina sai wa mu'minai albishir sai ya rufe abin da za a gaya musu ba a san me Allah ya tanadar mu'minai ba kawai sai ce yi musu albishir da me amma bai faɗa ba shi kadai isan abin da ya tanada kuma baya ga aljannar baya ga gafara zunubi baya ga masaki na ɗayi batan fi jannati adinin din nan baya ga nasarun qaribun baya ga nasarun min Allah ya fatahun qarib to Allah ne ya san kuma abin da ita na darwa mu'mine masu jihadi yasa kawai sai ilfe sai ce wa bashirul mu'minina to mu'mine albishir da me ba mu san ko meye ba Allah madaukin sarki shine wanda zai bayar muna fata ya san wanda shi wanda zai ba sai ya ayyuhal ladzina amanu ta 83 aya ta goma sha hudu a cikin suratul safi Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyyin man asari ila Allah qala al hawariyuna nanu ansarullahi فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأتبعوا ظاهرين الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا ya ku da ka ba da gaskiya da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira kunu ansarar lahi ku zama mataimakan addinin Allah nan ma dai ubangiji kira ike ga mumine su zama mataimakan addini ba su zama masu wato wato notsewa ba a yanzu in ka dubi rayuwar mu mun zama abinda annabi alaihi salamu yake cewa ibulun ni'a la tajidu fiha rahila sai ka ga raƙuma ɗari amma ba za ka sa mai iya ɗaukan nauyi ba mai iya ɗaukan laftu ba to yau mu ne raunin mu ya fara zama mu musulmi mun fara zama haka sai ka tara mutum dubu amma duk zancen baki ne yayin da ɗaukan nauyi izo na wani abu da za a dage a ƙashe ko a ce ba zai iya ba yau ta kai ko ɗan uwa ne yake rashin lafiya a gida idan akwai mai shawara ta yadda za a yi a samu magani ba zai yi ba saboda idan ya ba da shawarar duk sauran ba su goya masa ba ba sai kowa ya nuki shi da ya ba da shawarar shi zai yi to da in ya san nauyin da za a bar masa shi ma ba zai faɗa ba sai a bar dan uwa cikin bala'i ya ce wata kila ya kashe shi a haka to saboda haka Allah ya kira ya ku zama mataimakan addinin Allah kuma yau din da baya ga wannan addinin an ɗauka wai ba mai taimakon sa sai malamai dan abin da zai ce a je gurin malam wane shikenan an zo sai a bashi labari wai a wuce ga wata matsala nan ta taso sai a faɗa mata ai gaba wai ai shi kawai abin isha fashi idanmu to da ka addinin ba nasu amma an tashi shiga aljanna kokari ake a shiga tare yan ka in ka bar musu aiki to aljanna ma albarka ta ko ba ma albarka guda ɗaya ba dan shi sa sahabbai ko sallah annabi alaihi salam yake in wani ya shiga duk ya sai ya hakura lokacin da huzaifa ya zo shiga sallar da annabi alaihi salam yake yi ya zo ga annabi yana sallah a gidansa in ga masallaci ne baya tsawaita kadaran kada harke saboda mutane ne iri iri a baya shine jagoranci to da yake tasa shi ɗaya sai zo shiga da annabi alaihi salam ya kai fatiha sai ya kama suratul baqara sai dauka aya ɗari zai karanta sai da ya shafe ta gaba ɗaya ya zo fansurna alal qawmil kafirina sai dauka za a yi ruku'u sai ji kuna dauki ali imrana ita ma ana ana sai da ji an zo ya ayyuhallazina amanu ziru wa sabiru wa rajitu wa taqullaha la'allakum tuflihuna shikenan ya dauka za a rufu za ka dauki suratul nisa'i ita ma har sai da aka zo karshen ta kaf yubayyana Allahu lakum an tadillu sai ya ji an zauna sannan sai annabi ya ruku yace kamar ya gudu to amma sai ya ji tsoron in ya fita daga wannan yayin da ya kasa tsayawa da shi a nan to ta ya san gobe da kiyama ba zai karfin hali yace zai zauna kusa da shi ba sai da ita ba dole ya haƙura ya ce da iri ruku'u ɗin tsawon tasbihin da ya cikin ruku'un ya kai na karanta surorin nan guda uku gaba ɗaya kuma ga shi karatun ba irin nan yake da tartili yake dashi dashi dalla dalla yake karantawa kuma in ya zo gurin azaba sai ya ji ya tsaya ya nemi tsari da azaba in ya zo gurin kamar yi sabihu da hukuma sai ya tsaya shi ma yake tasbihin tukunna da haka iya wannan karatun ruku'un da ishi ma yake haka da ya dago shi sami Allahu liman hamidahu a ikam sai da ya kusan kaiwa tsawon karatun surorin guda uku sannan kuma in sujada a haka ya sallar har aka idan kaga bai tafi ba dole ya hakure ya zauna da shi saboda da kaki shikenan ka ka dace kanka daga gare shi shikenan gobe alƙiyama za a iya zama tare da shi ba to saboda haka nan Allah sai ya kira mu'minai cewa ku zama mataimaka addinin Allah kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyina kamar da isa dan maryam alaihi salatu wassalam ya gaya wa hawariyawa yace da su man ansari ilallah su wane ne mataimaka na zuwa ga addinin Allah wanda za su taimake ni in isar da sakon ubangiji ya tambaya qala al-hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan addinin Allah to su sun ansa sun yi wannan su raka sun yi ikhlasi su ne suka yada addinin na annabi Isa alaihi salam ibza a ko'ina su wannan sun karɓi wannan kira kuma sun yi iyayen da Allah madaukin sarki ya nufi za su iya yi to da haka sai Allah madaukin sarki ya kiran al'ummar musulmi cewa mu yi koyi da irin abin da wayannan hawariyawa suka yi suka taimaki annabi Isa alaihi salam addinin na ya ci gaba to mu ne magada na dukkanin addini da Allah ya aiko namu ne na ƙarshe ko mu ne al'ummar da ake so mu riƙe wannan mu taimaki addinin har ila mu kiyamati addinin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi zai dangane da tashin alkiyama kuma na kowa da kowa ne tun mutumin duniya sakon ya shafe shi amma kuma annabi alaihi salam ne zai na kabari da haka duk wanda yake sallah yake kalmar shahada yau wakilin annabi ne alaihi salam shi zai ci gaba da isar da wannan sakon in kuma ya ki to bai yi aikin da ake bukata ba na haka Allah ya kira mu mu zama kamar yadda hawariyawa suka yi wa annabi Isa alaihi salam mu ma ne masa wannan shi yasa lokacin da annabi alaihi salam ya hijira zuwa Madina sai da aka samu abu biyu an sami hijira sannan aka sami nusra sannan addinin ya tabbata idan aka samu muhajirun ba a samu ansaru ba to ba abin da zai ba abin da zai yiwu taimako ciki waccan aya da na gama da ita ta ta suratul safunin da lake cewa ga kasuwancin da za a yi abdullahi dan rawahata radiyallahu anhu wanda annabi alaihi salam yake cewa da addini daukan kan sakari ne a kar a yaki kawuna a dinga kashe juna da abdullahi dan rawahata zai iya annabi ya bashi wannan certificate din lokacin da ubangiji yake cewa da in addini an ce an fardanta shi ne a nuqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku yace ma fa'aluhu illa qalil kadan ne za su iya sai irin su Abdullahi dan Rawahata su za su yi Abdullahi dan Rawahata ranar da yawa annabin bai'a a Aqaba bai'atul Aqaba abin da yace da annabi alaihi salamu ta istar li lirabbika wa linafsika ma shi ita duk abin da kaga dama ka sharɗanta min akan Allah ka ce haka ke so ne yi kuma duk abin da kaga dama ka sharɗanta min akan ka ka ce haka ke so ne maka annabi alaihi salam ce haka ne ce ishe ce to ishtaratu li rabbi an ta'budahu wa la tushriku ko wa la tushrika bihi shay'an na shar'anta wa Allah na ka bauta masa shi kadai kar ka hada bautarsa da wani abu yace ni kuma na shar'anta maka a kaina an tamna'ani aw an tamna'a anni kama tamna'a an nafsika wa iyalika wa ahlik wa auladika wa ahlik ka kare ni kamar yadda za ka kanka da iyalinka da 'ya'yanka sai ce da shi wannan ne ake bukata ce na yadda daman da aka suka yi wa annaba alkawari ya koma madina tun yadda za su iya kare 'ya'yansu da matansu haka za su kare shi ba za su bar wani bala'i ya taso su gudu su bar shi ba ko menene shi sai ya masa wannan shine sai ce to idan na cika wannan alkawari me zai biyo baya ya ce mata za ta kafa gwamnati ba ya ce za ta yi kaza ba sai ce falaka aljanna aljanna ta tabbata gare ka shike na sai yadda a nan yake wannan mubayar duk musu yawancin su haka suke za su yi wannan mubayar amma sai na ce in kun cika falakum aljanna aljanna ta tabbata gare ku shike nan abin da ake nema to dan haka nan Allah ya kira mu mutum mu zama mataimaka addinin Allah kamar da hawariyawa suka yi to dole ne taimakon nan a yi shi da basira idan rikici ya taso kamar yanzu zamanin da yake buƙatar masu basira dangane da addinin musulunci fiye da buƙatar masu ƙarfin jiki domin an ra'ayu qabla shija'ati shiju'ani huwa awwalun wa hiya mahallu sani tunani da basira ita ce mai matsayi na farko kafin ƙarfin jikin masu ƙarfi domin duk ranar da aka ce maka ba masu basira masu ƙarfi suka fito za a fafata kawai irin ta jaki za a yi kurin jiki bugin buga za a yi shi ko karan batta da basira ake yin sa ko yanzu a ce nan gurin duk soja ne ni ne nake musu komanda an fita fagen daga idan kamfas ina ya faɗi ko mef ina ya faɗi yaƙi ya lalace komandan soja sai da mef da kamfas idan ba kamfas ba zan gane gabar da makur da arewa ba a dajin Allah ta'ala muke ba mu san ina zamu ba yaf kuma shine mu- a cikin sa zamu duba mu ga nan dajin kaza ne gabar da shi gari kaza ne yamma da shi gari kaza kuma daga guri kaza mul kaza ne الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني saboda ta a yanzu musulunci yana buƙatar masu basira wanda kuma al'ummar yau ba sa buƙatar masu basira ɗin ba sa yi ko ba sa son masu hangen nesa da abin da aka hanga aka gamsu sai ƙarya ne shekaran jiya nan ko jiya ne nake tsammanin juma'a muna magana da waɗansu ke cewa sun saka wani kasar wai ya kai shekara uku na shi yana jin shekarar ta shida da yi akan ina cewa ku yi mutane suna ɗaukan kuɗi daga ƙasar nan wai ana aika wa Nelson Mandela ya ce wata ran zai juye ya zama muki ga shi kuwa ban mutu ba ya zama muki ya baya bacci daga wannan ƙasa ije wannan ƙasa ina ziga a tsora Najeriya takunkumi kuma ya ɗebi kuɗi ya bayar wanda za su zo su yaƙi ƙasar kai ka ga ya saka ko to saboda haka abinda musulmi suke bukata masu basira da hange amma ba sa bukatar su addini yana bukatar wannan sannan suna bukatar masu juriya farkon juriya ita ce ta rike asiri mu kuma yanzu a tsakanin mu asiri yadda ka san mai majina a kirji in yana mura in bai kaki ya fitar da ita ba to ba zai ji daɗi ba to haka asiri yake a tsakanin mu duk abin da aka ce maka wannan na sirri ne to musulmin yau baya jin daɗi sai ya faɗa sai ya faɗa sannan hankalin sai yake kwantawa kuma Allah yakan yi mutane da irin wannan dan bana manta ko wani malamin mu muna SA yake ba mu labari wani balarabe yace dabi'a ce a rai in mutum yana da ita baya jin sauki sai ya faɗa cewa ko wata rana da wani balarabe ya je wata kabila ya nemo wa ɗansa aure aka yadda aka bashi aka ce ya je da dan a ganshi a yi biki su taho da matar to amma tsakanin garinsu da inda kabila take sai an shiga ruwa aka taho da dangi da komai da shi mijin da kannansa ana cikin tafiya kawai sai- sai sai kado ya fito da kuɗi suka jela idaki jirgi kawai sai maka ango ciki sai tafi da angon za a fara kuka sai sai kar wanda ya kuka ni balarabe ne ba na faɗa ta tashi idan muka je muka ce musu ya mutu na yi karanta mutuncin mu gaba ɗaya ya zubi tun daga kaninsa karfinsa ya kawo ba su ganci ba sai in ce ga angon magana ta wuce kar wanda yi magana aka je gurin akwai wata tsohuwa sai ta kasa shan ruwa sai ta kasa cin abinci sai rashin lafiya sai a kwantar sai a tayar ba ta samu dama ta ce ba an ban wani ya mutu sannan zai kawo ruwa in sha sannan ta sha ruwa sannan ta miƙe sai da ta faɗa sannan ta warke sai ta faɗa sannan ta warke a nan mu ma akwai wani da suka taba tafiya a ƙasar Ghana sai je na aikin kwasar kashi yana kwasar kashi yana kwasar kashi ran nan sai ga yan garin su sun zo ya ɗauko da hantsi zai tafi kai ta su gama dan uwansa to mu kuma gashi bakin mu yanzu ba linzami fal yaqul khairan awliya su mun ba ta yi mana amfani kawai yana jin sha wane sai ce kai wa Allah ka rufa min asiri kai kar ya faɗa da ije ya gama da la'asar ya yi wankan sa isa kaya sai ya kawo kuɗi masu kauri da za ka gaisa sai da ko ya bashi wato in ya ji daɗin kyautar kuɗin nan ya yi bari sai da safe duk yan garin su sun zo an tare gaba daya za a sha koko sai duk tso kudin nan sai ta in ba kudin ka ni sai na faɗa ko zai iya wa to haka cutar take damun mu kenan yanzu sai sai wajen gashi in ba kudin ka sai na faɗa sai ya ba shi kudin sai ce kun ga kwasar kashi yake sannan hankalin sai kwanta to addinin musulunci yana wannan cutar ina buƙatar musulmi su rabu da ita sannan kuma ina buƙatar mijiya ƙarfi sannan kuma ina buƙatar masu kuɗi wanda za su taimaka masa yanzu kun ga rashin taimakon addini da kuɗi shi ya kawo kafirai daga amerika gudugun gudugun a cikin kafircin suke tantagarya suka zo habbinin kano suna bin makarantun alkur'ani har na hadda alkur'anin ma da na allo irin wannan suna ji suna shawarwari da shugabannin makarantu suna ce za su taimaka da kuɗi domin karatun ya bunƙasa kuma duk mai hankali ya san mukiyinka ba da yanda za a yi ya baka kuɗi ka ci gaba sai dai in ya riga ya kafa wani tarko wanda zai zuba maka wannan kuɗin a mazaunin tsaba wanda tarkon zai kama ka aure amma saboda ruwa ya ciwo mutane duk wanda yake da kuɗin anan ya ƙi taimakon addinin su zo da dole su karɓa so da cikin wahala suke abin ne ma yake iruguje a tsakanin musulmi a tsakanin musulmi kamar yadda wani malik babishir ne a wani littafin su da yake cewa the dilemma of the muslim psychologist yana cewa the subject cries for immediate help is ironically islamic education in muslim countries wato subject ɗin da yake kuka yake neman taimako na nan take abin mamaki shine ilimin addinin musulunci a tsakanin al'ummar musulmi sai da kafirai suka tsallako kashin giwa da zaki daga amerika suka zo kano za su taimaki makarantun allo amma masu kudin ganin sun yi shiru sun bari akwai mutumin da aka ce ga yan tafarki taimake su mutanen israeliyon ne sun taho daga university ta oic ta niger babu kuɗi ka yi wa allah ka taimake su da abin da za su tafi garin su sai ce ba shi da kuɗi amma da ya tafi gabatar da littafin ojiku shi kaɗan ibiji kirji ɗan garin nan ne sai yake miliyan ashirin miliyan ashirin amma ga 'yan tafarki da Allah ce a taimaka wabin sabili ya ce ba zai iya ba shi da kuɗi a rubuce suraka addini yana buƙatar taimakawa suraka Allah ya kiran mu akan mu zama ansarun lahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarun lahi Allah ya sa mu zama daga cikin mataimaka addinin mu ma fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa wata jama'ar a cikin banu isra'ila sun ba da gaskiya da annabi mu isa alaihi salam wata jama'ar kuma sun kafirci waɗansu sun yarda sun bi waɗansu kuma sun ƙi sai Allah ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi wanda suka yi imanin muka ba su iko muka karfafe su akan mukiyan nasu wanda ba su ba da gaskiya fa asbahu zahirina sai suka waye gari su ne masu nasara akan suka murkushe su saboda haka darasin da yake ciki dai cewa hawariyawa sun taimaki addinin Allah zamanin annabi Isa alaihi salam saboda haka mu ma Allah ya kiran mu akan mai koyi da su mu taimaki addinin musulunci har ita ga inda Allah madaukin sarki yake so ya kai sai ya ayyuhal ladzina amanu ta 84 aya ta tara cikin suratul juma'a Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukin sarki yace ya kun ka ba da gaskiya da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira idza nudiya lis salati idan aka yi kiran sallah min yawmil juma'ati wato a ranar juma'a wato an kiran sallar juma'a shine kiran sallar wajibi ba irin kiran sallah bane na na salloli biyar da ake na juma'a shi wannan wajibi ne idza nudiya lis salati min yawmil juma'a idan aka yi kiran sallah na ranar juma'a wanda daga shi liman ya fito daman daga an yi hudu ba za a yi sai Allah ce fas'au ila zikrillahi ku tafi wajen ambatan Allah wato shine sallah wa zarul bai'a ku bar ciniki ku bar kasuwanci kowace sana'a Allah ya dakatar da ita a batta gaba daya kar wanda ya ci gaba da so da aka ubangiji ya yi wannan umarni saboda juma'a tana da muhimmanci akwai inda aka yi tana nan a madina ana kiransa masjid juma'a annabi alaihi salamu a gurin a wani hadisi na abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu da zuwa ya hau kudubar sai ya ce ya ku al'ummar musulmi Allah ya farlanta muku juma'a daga yau a kan mimbarin da nake yanzu har ila yawmul qiyamah sai ce man tarakaha falahu imamun ajilun aw ja'irun wanda duk ya bar sallar juma'a yana da jagora adali ko kuma shugaba ne azzalimi yake karkashin sa ya dogara da wani abu ya fasa zuwa juma'a yace fala jama'a Allahu shamla duk abinsa da ike rarrabe har Allah ina da kasa kada Allah ya bashi ikon hadawa sai yace kuma ala wala talatala ba shi da sallah ba shi da zakka ba shi da azumi sannan yace an roƙe ka kar karɓi nafilarsa da farillarsa gaba ɗaya to daga juma'a tana da haɗari gaba sosai kuwa haka ya faɗa ranar da iyita yace daga nan inda nake akan mimbarin nan a yau Allah ya farlanta ta har ila mulki kiyamati wanda duk ibarta don wulakanci falahu imamun ajilun aw ja'irun fala jama'a Allahu shamla ala wala salatala wala ziyama la wala zakatala la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla kada Allah ya karbi farilarsa da nafularsa saboda kuma ita juma'an nan tana da muhimmanci annabi alaihi salatu ce wanda duk juma'a ta zo yi wanka in yana da kayan sakewa isake kuma yana da turare ishafa yace duk taku daya shi Allah ya rubuta masa ladan ibada shekara guda siyamuha wa qiyamuha a ce kayi azumin kwana 360 kuma 360 nan baka saba yin bacci ba da daddare haka Allah zai duk taku daya ko mun nisan gidan ku zuwa masallaci haka annabi alaihi salam a wani hadisi na Abu Dawud annabi alaihi salam haka Allah zai wa mutum alheri ne mai yawa sun yace kuma in baka baka wato baka raba tsakanin mutum biyu ba wa'in suna zaune kamar yadda yanzu mutane suke sai mutane suna zaune sai mace dinga raba tsakanin wannan da wannan sai tsallaka can sai raba tsakanin sai karkai wannan in baka yi ba to za a kankare maka zunubi daga wannan juma'ar zuwa wata juma'ar har ma kuma a ƙara kwana uku a kai amma yayin da ka raba tsakanin mutane suke nan ka rushe komai ka rushe komai kuma sannan akwai wani alheri da Allah yake barawa a ita in an tashi daga lokacin da aka yi kiran farko din nan da ake kiransa kiran wanka shine wanda ake farawa lokacin da rana ta zawali to daga an yi shi wanda duk ya tafi sallar juma'a a wannan lokacin ya wanka ita shi sai Allah yana zuwa kofar masallaci akwai masu rijista mala'iku sai su rubuta wana ya zo juma'a kuma Allah ya rubuta masa ladan sadaka da raƙumi saboda yawan nama ya yanka raƙumi ya rabar da naman sadaka idan mutum ya zo baya ga nan da wa'yansu mintuna sai a rubuta shi ya zo juma'a kuma a bashi ladan ya yanka saniya ya ba da sadaka idan ya zo ƙasa da wannan sai a rubuta shi ya zo juma'a kuma a rubuta masa ladan ya yi sadaka da rago idan ya zo baya ga wannan sai a rubuta masa ladan ya zo juma'a kuma a rubuta masa ladan ya yi sadaka da kaza in ya zo baya ga wannan sai a rubuta masa ya zo juma'a kuma a rubuta masa ladan ya yi sadaka da kwai to amma in har liman ya fito ya hau mimbari suke sai su rufe rajista ko ka zo ba za a rubuta ka ba shi yasa abin da mutane suke yau saboda hadisin sulaikul gadafani da annabi alaihi salam da yana kudu ba ya ganshi ya zo sai ce kai sallah yace bai mace ta cika yi to sai mutum wai dan ya kwada yana da ilimi sai ya ki zuwa masallaci su lokaci ya kure limai na kudu ba sai ya shigo sai ya tada sallah da an magana sai ce ina da dalili na to ba ka cikin rijistar ran nan sai ta yi kana da dalili na kama ba ka cikin rijista kuma ba za a rubuta masa ladan komai ba na wannan sadakar da za a yi sannan kuma akwai wata sa'a da take wuce ba ta wuce minti daya a ranar juma'a da malamai suke ta sabani a kanta wani ya ce lokaci kaza wani ya ce lokaci kaza wani sun ce lokacin da limai ke kudu ba yana zama akan mimbari kafin ya miƙe a lokacin take wuce shi sa za ga mutane sukan yi addu'a a wannan lokacin saboda ai muwafaka ai sa'a da ai sa'a a dace da wannan lokacin domin duk abin da kai wa Allah a lokacin sa ya karba ko ne to dan suka ce a dab da faduwar rana Allah madaukin sarki ke bada wannan so na dan a dan take kenan wani abu daga cikin sallar juma'a to dan haka Allah madaukin sarki saboda wannan abu ne mai muhimmanci a cikin ta sai shi ya hana kowace irin ma'amala in dai an yi kiran sallah nan to a rufe komai ba abin da za a yi kowace ma'aikata ta rufe kowace harkar kasuwanci a rufe ba abin da za a shaki su da malamai suka ce duk cinikin da aka kulla shi bayan an yi kiran juma'a wannan cinikin haramun ne su da ina kira ga yan kasuwa wanda idan juma'a ta yi sukan yi kiran yara su bar su jiran kantinan su ko kayansu su tafi masallaci kuma a samu wani shashasha wanda addinin bai dame shi ba shi a go lokacin ya tafi sana ciniki ko kuma a samu wani kafiri ya taho ciniki su kuma yaran su sayar duk cinikin da aka yi da wannan haramun kamata a rufe gaba daya ba magana sayarwa in an sayar an sayar da haramun Allah bai yarda da wannan cinikin ba ba za a kulla wata yarjejeniya a lokacin ba haramun ce Allah ya riga ya haramta ta haka ko masu zuwa masallaci masu zuwa ma'aikatu su ma haka ake musu kuma wani ma'aikacin na 'ya'yanmu ne nan kasar musulmi masu sallah amma sai su kafa doka ko su ɗauki administrative manager su saka kafiri su ɗau wannan saka sai ya ce doka ce ranar juma'a wani je masallaci kuma saboda raunin imani sai mutum ya kasa tuna wannan addu'ar da annabi alaihi salam ya yi to sai ya zama shi zuwa masallaci wai dan kar ya tafi a kore shi daga aiki wai ya rasa abincin da zai ci bayan tun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta masa arzikinsa sai mutum ya kasa ita ko duniya Allah ya lamunce muku don ma min dabbatin fil ardi ne illa ala lahi rizquha duk abin da yake taka doran kasa Allah ya lamunce arzikin sa sai ya baki amma lahira an laysa lil insani illa ma sa'a sai abin da kai can ba a lamunce maka ba to amma akan abin da aka lamunce sai kuma ka tsorata ka tsaya saboda shi ka bar wanda ba a lamunce maka ba ka ce sai abin da kai sai ga mutane sun bar sallar juma'a sun ce sun zaman su a ma'aikatu wanda wannan shi ma kuskure ne masu ma'aikatan ya kamata su gyara wannan dan da yawa idan za su yi biyu sai a bari sai ran juma'a kuma karfe biyu ake saka intabi to duk wanda ya tsaya a wannan lokacin aka yi masa intabi dama total pass ne ya ci da an san addini bai dame shi ba in ya zo ma ba zai dinga ta zai tafi sallah ba to in yarda baki ita da shi kenan tukururu fiƙe ya fi ƙaya jini amma in ka je ƙasashen turan za ingila in ka je idan ɗalibi ne ma kai a makaranta ranar juma'a daidai lokacin da ake sallar juma'ar idan akwai lattar ka a gurin kace ni musulmi ne sai su ware ka taka kai ɗaya a ware ta lokacin da ka dawo daga masallacin a zo a yi maka taka bature sai iya haka amma shi baki da yake zankatir ne da shi fiƙe ya fi ƙaya tsini shi in ya zama kafirin ko ko musulmi ne shi wanda addinin bai dame shi ba illar da yake addinin ta fita irin wa'ancan shi ba zai bar ka ba gaba ɗaya sai ya mai da kai kafi bawa lalacewa kafi bawa shiga kunci to saboda haka a ƙa'ida a wannan bai kamata a ce musulmi a tsakaninsu ana hana mutane zuwa sallar juma'a ba wani lokacin za ka tara a ɗan da ake haka ɗin sai ka tara gwamnan gurin musulmi ne kuma kwamishinan ciniki musulmi ne kuma wanda yake shugabancin kungiyar kodago na wannan gurin musulmi ne sai ga kuma amma ba sa damuwa kuma ko da za a je a kai kuka an ba isa abu ba za a saurari mutane a wannan ba da akwai wata rana wani ɗalibinmu a wata ma'aikata ko ma'aikatan ne ita ɗan garin nan ne haifaffen garin nan da in kiran sallar azahar sai da aka dakatar da shi kwana goma sha hudu kiran sallar ifa aka ce aiki ka zo ba sallah ba an yi sassanin ɗinka sati biyu an garin nan ne mai ma'aikatar ku saboda ka addinin yana cikin wahala kuma mutanen ba su damu ba saboda suna ganin abin kamar wasa ne ko watsa ce ko kuma wani abu ne sassauka wanda annabi alaihi salami izo shi isa daukar da ransa wanda Allah bai halicci wani makaluki kamar sa ba amma Allah ce da shi fita saboda wannan addinin ko kace kaza a kace ka addini yana da muhimmanci to amma sai aka dauka annabi kamar ko bai san abin da yake bane shi yasa sadaukar da ransa dan addinin mutumin yau shine waye ya saboda haka ba zai yi saboda addini yi wani abu ba to dan haka sallar juma'a tana da muhimmancin da ba za a yi mata wannan ba sai ce zalikum khairul lakum wannan shine ifi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san haka a tafi sallar juma'ar a bar kowace irin sana'a to akwai wata rana bana mantawa a wannan masallacin juma'a na fage an fara kiran sallah mutane suna ta cinikin babura an zo za a yi sai wani mutum ya zo kamar mahaukaci haka cikin tsumma sai ce da su ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah ta ka fashe da dariya ya wuce to ba kowa ne mai hankali ba dauka suke mahaukaci amma ba ba mahaukaci bane an ce wata rana a nan Kano zamanin sarkin Kano Bello wani mutum kawai sai so da tsumma kamar na mahaukaci sai ya daga tuta da kara a saka tuta a jikin kara sai zai wuce sarki yana kofar kudu da la'asar yana zaune sai sai ga wata wuta nan bayan gidanka kashe ta sai ya wuce ana jin mawakaci to da yake sarakunan na da ne sai ce kai magana nan bai kamata a batta ba a bincika wataƙila ba mawakaci ba ne ishara ike mana aiko da aka je aka bincika sai aka tarar wani yana nan yana haɗa makarƙashiya zai zo ya tumɓuke ya make ya je ya murkushe sarkin kana ya karɓa mulkin kana juyin mulki zai tun a wannan lokacin kafin ya gama shiri an idar da sallar asuba aka bindiga aka kada kujen yaki sarki ifu ta itin kare shi a unguwarsu da ya riga ya gama shiri ba ka ce tun sallar asuba sai da aka kai isha kafin a murkushe shi amma mahaukaci ne ke faɗa da yake ban ba mahaukaci ba ne mutanen yau ne sun gama tun da tsumo kare sai su ɗauke shi mahaukaci amma aka yi gaya musu yake shi ku yi hankali ku kiyaye Allah kiran sallah ake amma sai kai dariya ka ci gaba to da saboda kan lokacin sai ga mutum sai yayi sama ya tara dukiya ana faɗa sa sai ubangiji ya rubuce ta saboda babu ka'idar da ilwa mai kyau ba ce to saboda ka juma'a a kula da ita a wannan sannan sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka idar da sallah kar a ce ita juma'a hutu ce kurin ran nan ba za a yi aiki ba Allah ya ce a'a daga an je an idar da sallah fanta shirukil ardi ku fantsawa a ban kasa kurin wafta gomin fadalillah ku nemi arziki gurin ubangiji duk sai iba ku akwai wani sahabi radiyallahu anhu idan an idar da sallar shi sai fito kofar masallaci sai sai Allahumma ajabtu da'awataka Allah na ansa kiranka da kace idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a sai sai ajabtu da'awataka na ansa kiranka wa addaitu faridataka kuma na bada farilar da ka dora a kaina sannan fanta shartu kama amarta na fito zan fita duniyar kamar yadda ka umarta na haka farzuquni rizqan wasi'an min fadlika ka arzuta na arziki mai yalwaci daga falalarka dan kai ka faɗi haka sannan sai ita ji sai ya kuma za ta samu arziki ba yana fitowa kofar masallaci wannan addu'a yake sai gaya wa Allah haka sai ya fita harkokin sai harka ce ta buɗewa so da haka addinin musulunci ba addini ne na tsuya ba daga an yi sallar juma'a gama sa ta ran juma'a can ba ranar yin aiki ba ce a'a za a dakatar da komai an gama sallah Allah ce fanta shirukil ardi wa tabumin fadlillah to sannan akwai wata aya mai abin mamaki wacce za ta ja hankalin wajen haƙuri wajen tarbiyyar al'umma yalla ce wai zara au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'i wal ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin annabi alayhi salamu da kansa duba shekara goma sha uku da yi a maka tare da musulmin ya dawo madina ya zauna ana ta tarbiyyar mutane ga muhajiruna ga ansaru amma ga annabi alayhi salam ya zo an fara juma'a da suka ji ne a masu kawo kayan abinci sun zo an kada kuje na sanarwar ta ga fatake sun kawo kaya inda mai awo annabi na tsaye yana sallar gaba ɗaya sai suka fita suka tafi ciniki kawai ana wa'in suna tsaye sai suka ji ɗan kai amarya ana ta kiɗin kiɗin kawai sai suka fita su ma suka tafi kallo sai Allah haka Allah ya ce idza ra'aw tijaratan aw lahawan ifadu ilayha wa tarakuka qa'ima sai suka ba annabi a tsaye shi daga shi sai bai fi mutum goma sha biyu ba duk gaba ɗayan sahabban nan sun tafi to kaga yadda dan adam yake to wai zaman da suke kuma an san ga annabi alaihi da idan su naka amma hakura ana yi ana yi ana yi ana yi sai gashi sun zama Allah da kansa yace kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas a tarihin duniya wayannan su ne zaka daga su a sai zai ka kalubalanci duniya gaba daya tun daga adamu har yau ka ce in an taba samfurin su wallahi ba taba yi ba samfurin waɗanda annabi alaihi ya tarbiyyanta da hannunsu ba taba yi ba kuma har abada ba za a yi ba domin idan inuwa ta idan bishiya ta miƙe inuwa ta sai ta miƙe to da su inuwar annabi ce alaihi salamu shi ma'asumi ne matakinsa suke bi duk inda ya taka ya ɗauke ni suke suraka ba za a samu kamar su ba amma kafin su kai ga wannan matsayin kun ga yadda suka yi ana sallar suka dare wani suka tafi cinikin suka bi makaɗa shi ana ta kiɗin kiɗin kawai suka tafi suna kallo suka bar shi yana sallar sai mutum goma sha biyu amma daga baya ka ga yadda suka zo suka yi suka mallaki duniyar suka shimfiɗa addinin ba abin da ba su ba sai ya aiwa da zina amanu ta tamanin da biyar a aya ta tara cikin suratul munafiqun Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun Allah madaukin sarki ya ce ya ku da ka bada gaskiya da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyarku da 'ya'yanku su shagalar da ku gabaran ambatan Allah a nan gurin ubangiji ya faɗakar da mu cewa abin da yakan shagalar da mutum ya hana shi bin Allah dukiya tana ciki kuma ƴaƴa tana ciki idan mutum yana da dukiya ko yana da ƴaƴa yakan shagala ga ambatan Allah wai ambatan Allah ba wai sai kana zikiri da baki ba bin Allah a wajen harkokinka bin Allah a kan ibadin da ya ɗora maka da yawa wani yana da dukiya yana juya ta kasuwanci ya kama ko yana sana'a sai ga mutum yana wata sana'a in an jima sai ya miƙa ce bari dai in tashi in sallan nan in an jima ce bari dai in tashi in sallan nan haka zai ta yi har lokacin ta ya wuce to kaga wannan harkar dukiya ta shagalar da shi wani kuma harkar dukiya ce gaba ɗaya za ta tantakar da shi idai sai dai wani lokacin sai dai da daddare ya zo ya haɗa asar da la'asar da magariba da isha duk yi su gaba ɗaya kaga wannan dukiya ta shagalar wani ma gaba ɗaya sai watsar da abin kaf ya daina saboda harkar dukiyarsa sannan ya me ya ma zai koyi addinin ba zai ba watsar saboda dukiyarsa wa'inda za su iya gaya masa ma ba za su kusance shi ba saboda dukiyarsa to kaga ta shagalar da shi gabaran ambatan Allah kuma lokacin da yake neman a cikin cinikayyar ba zai tuna Allah ba lokacin da zai zalunci ko zai yi riba ko zai yi kazamar riba ko zai yi algush in an ce masa Allah sai sai ba harka Allah ba ce yanzu harka neman kuɗi ce kaga dukiya ta shigarar da shi gabaran tuna Allah sannan haka ƴaƴa sai mutum ki tafi je ki tafa fitika hanya haramun ba wacce ba zai ba magana sai sai ƴaƴana zan tsiro zan ba ƴaƴana da yunwa ne to kaga tun sa ka kamanta Allah ka shagala gabaran tuna Allah ga ambatansa saboda haka shikenan sai Allah ya ce man ya fa'al zalika wanda biye haka saboda dukiya ko dan ya'ya ya shagala ya bar Allah fa ulaika humul khasiruna wannan sune masu wanda suka yi asara asararru wanda da ya kai asara farkon asara ta farko shine ya asaran mutuntakarsa domin mutum shine mai darajar da Allah yi in ya samu tsarki kamar yadda Allah yake ta halitta shi fi a sani ta kawimin sai ya fi mala'ika to amma da ya bar wannan kabasatun min muskatil ilahiyya da ya bar wannan to sai ya zama asfala safilina ya kuma lalace sai ya zama kal an'ami bal hum adal sai ya zama kamar dabbar gida ko ma sai ya fi dabbar gida lalacewa da rashin hankali so da aka farkon abin da mutum zai asara mutuntaka idan ya asara mutuntakarsa to shikenan ya asara ransa kenan gaba ɗaya ko shekara nawa ya asara wannan ya asarar lafiya ya asarar lokaci yi asarar iyalin nasa yi asarar danginsa kuma domin zai zama dan wuta to da kaga ya shiga jin kunya kenan to da ka ubangiji ce duk wannan ta shagalar da su to sun zama asararru sannan ya ayyuhal ladzina amanu ta 86 aya ta 14 cikin suratul tagabun Allah madaukin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da ka ba da gaskiya da Allah da manzon sa alaihi salam da ranar lahira inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum yace hakika daga cikin mace kun ku da ƴaƴanku akwai magautan ku ku hankali da su to fa magana wannan fa magana tana da tsauri dukkanin mu nan da mu aiki daga cikin matan ku da ƴaƴanku akwai mukiyanku ai ba kuwar magana ce wannan ko matan ku da ƴaƴan ku yace akwai makiyan ku fada ruhun ku hankali da su ku hankali da su domin duk matar da tawaye gari ba za ta barka kai sadaka ba ba za ta barka kai kyauta ba ba za ta barka kai zumunci ba duk da raba ka da ƴan uwanka da komai magauciyar ka ce wannan za ta jefa ka a wuta kuma za ka kai matsayin da rawani yana bin dan kwali idan rawani ya bi dan kwali fa dan bayan da za a tsaya sai jahannama tsundum waɗansu kuma dukkan fasadi da ɓanna a kansu suke kuma za su sa mijin a kai dole haƙura in sun ya matsa sai da sai za ta yaji to kaga sallah ce magauta ne ke hankali da su waɗansu kuma su za su ta yin abin da suke so ɗin kenan to kun ga yanzu ai mace kun namu a yau kun ga yadda suka kai mu suna idan an zo yanzu duk mafi yawa saboda gumuta gumu kai ruwa doki manyan zakaru a masallaci yake da asuba saboda da safe za a sha wahala a raba gora da yawa maruka su taru kowa ya kasa ana yin sa a masallaci amma sunan da mata za su taru wanda abin da ake kashewa inda za a tare a kofar gida din ai sunan a raba goron da sauransu idan da za a zo abin da za su taru su kashe a gidan na shinkafar da za su dinga wacce suke ce mata ta baki abin da za su ci da kullun da za a yi musu in ka raba shi gida goma to wannan abin da za a kashe na sunan kofar gida kashi ɗaya zai ɗauka kashi ɗaya zai ɗauka to amma da yake wannan nasu ne raga matana su ko ka fi an ne da gora talauci sai sun yi kuma sai kayan da za ka yi da yawa kana sai wani zai ce da Allah ya haihuwa aka mai sai mutum tashi a masallacin juma'a ya ce an masa haihuwa a taimake shi saboda abincin suna wani ne ya aike shi haka ake saboda wannan daga mace na hannunsu ba za su fata ba abincin da za ku ci wata uku kuna ci sai an karar da shi a wannan ranar kuma haka za a kura dole kuma ta kai ga in an zo baya ga wannan ɗin kuma sai ake shigo da fasadi in biki za a yi sai ake sai an kira makaɗa sai an kira 'yan sandan badujala sun fito sun yi an yi wa maka iri garwa zojiya an yi masa na hadi karansi wato kamar dala an yi masa kuma na, na kudin saudiya a zo a yi masa masu jigari jigari su kuma su zo shi da yan murtala murtala na kasan su ka jigari jigarin sai kazo su kuma zo shi shi riga ta, ta, naira goma goma na jigari jigari su zo shi ta naira biyar biyar haka za a dinga sa wa maka i a sa masa a tuɗe ajiye a sa masa a tuɗe ajiye su da ke suna kan ganiyar su an riga suka mutu ragama har yau haka ake yi a lokacin da zaka tarar ana wannan wata kila ga katanga ga katanga akwai wanda watakila ya ce kar a kwanta ba lafiya ba su da kudin za su sai maganin da zai warke amma ba za a lura da shi ba mata ga yadda suke su kuma sai ga in Allah ya mace tsawon rai sai kakar ta fito gaban makaɗin rawa wanda a lokacin banda salati da sallah da istighfari ba abin da ya kamata ta yi abinci ma dai banda kunun tsamiya ba ne mata daɗi a rai ku tattaro duk sun riga sun fito mata to amma sai ta fito ta rawa kaga kunya ta tafi kenan sannan uwar amaryar ta fito ta rawa sannan kuma amaryar ta fito da kawanta su rawa a gaba masu kira masu sallah wanda ko ma guzawa iya abin da za su iya kenan ko ma guzawa amma ana kiran sallar su biyar har yau haka ake ce to haka su ma ƴaƴan sai da je ya kaso wani sai uban sai je ya kuɗi ya fito da shi sai wannan dan muki ne miki ne ba zai kai ka so ina ba ce ga halaka ka daure masa gindi gobe da kiyama sai kun gama gaddadan ya lace gaddadan mun ko ba za su yi amfani ba kurkukun wuta za a kai ko a ce ba za a kai dan makaranta ba na akwai ma wanda ya zai samu malami ya zabge shi da mai ya ce in sai da na yi karatu zai shiga aljanna kar ya shiga yaki ba zai yadda ba da yaro ne zai tafi tallan gyaɗarsa iza ga birnin Kano yana tallan gyaɗa amma in ya da uban zai rike shi a ne zai so masa shayi ya dora shi akan cin ya iba shi haka yake kuma malami ya masa faɗa ya mari malam kaga magauci ne to yau abin da muka samu kai muke shi kenan saboda haka muna kashe ƴaƴanmu kisa na hankali domin duk wanda ka bar shi haka ba zai hankali ba akwai wani dattijo ba na manta unguwarmu Allah ya masa da su Allah ji kansa ɗansa aka ce mana da ikaso ya fara neman ya cuci makota sai ya ka hannunsa sai tafi gurin alkali sai ce na roƙe ka alfarma ka ɗaure min ɗan nan shekara biyar aka ɗaure shi shekara biyar sai da igama biyar ɗin ranar da wa'adinsa zai cika ya fito mahaifin ya zai ce da alkali na roƙe aka zo da shi ya ce na roƙe ka ka ƙara masa shekara biyar alkali ya ƙara masa shekara biyar sai da ya shekara goma da ce wa'adin ya cika yace alkali na roƙe ka ƙara masa biyar aka ƙara masa biyar sai da ya shekara goma sha biyar a na sha biyar ya ce alkali na roƙe ka ƙara masa shekara biyar sai fashe da kuka cewa ba ka suna ce ba na son ka in dai ina da rai ka fito waje ka cuci wani to ba zai yiwu ba sai dai bayan na mutu ka fito amma ba ina da rai ba ko kuma in ka mutu ina da rai in fito da ke maka wanka in binne ka yafi min sauki yace ba ka kauna ta ce ba na kaunarka yace to in dai wannan ne alkali kai mun rai na yi alkawari har na mutu na daina abin da baya su inda iyayen suna haka yi wannan lalacewa da aka tayu to da haka ubangiji yace da mu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fazaruhum ku yi hankalin su ku dauke musu ku kawatar musu in an yi shi kenan sai a yi maganin su to sannan kuma wasu malamai masu maganar asbabun nuzul suka ce wannan ayar farkon saukarta ta ja hankalin sahabban annabi ne alaihi salam wanda sun imani suna maka sun yi yunkuri